game da tsarantawa a kan wanda ya bazzanta cewa wanda duk ya bazzanta to ya shiga cikin wani munin hali wanda zanta ta wajaba a kansa amma ya ki bayarwa ubangiji tabaraka ta'ala ce kaga waɗanda suke taskance zinare da azurfa rikici da wannan zinare ko azurfa da suka taskance don taimakawa addinin Allah fabashirin to ka sanar da su wato na fabashirin isti'ara ce ta hakkuniya ya zabi da zin da azaba mai tsananin raɗaɗi tuna yadda za a mai da wannan taskata su abin da ka tara a duniya abu wanda za a kona a gasa ya jajawar a cikin wuta sannan a ɗauko a ringa musu lalas da shi a goshinsu da kwibinsu da bayansu ana ce da su kun wannan shi ne abin da fa tsare ga kawunan ku abin da fa kare ga kawunan ku Allah ya ce akwai hakkin wani a ciki amma kuka ki fitarwa ku ba mai hakki hakkinsa a shi yasa a yau ku dandana azabar abin da kuka tara ku dandana azabar abin da kuka tara kuka ki fitar masa da zakka an karbo daga ummu salama Allah ya kara yadda a gare ta ta karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk abin da yake ya kai a can masa da zakka aka tsaya aka fitar masa da zakkar koyon da Allah yake aka bayar ga waɗanda suka cancanta a bawa to wannan ba taska ba ce wadda za a yi wa mutum azaba a kai ranar lahira taska wadda aka yi wa bawa azaba a kanta ranar lahira ita ce dukiyar da ta isa a fitar mata da zakka amma ya ji fitar mata abu dawud da haifin sun suka ruwa ta wani hadisin haka ma imam malik ya fasin imam malik duk wani abu da aka ba da zakkarsa to wannan ba taska ba ce an kama daga abi huraira Allah ya kara yadda a gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam na nala ake ba wani mai dinari ko azurfa ya yi wa dini na haka da yake baya ba da hakkin Allah daga cikin dinarin nan nasa ko azurfar sai ko idan rana alkiyama ta zo sai a buɗe ta gare shi a mai da ita alluna na wuta a gasa ta ce jajawar a cikin wutar jahannan a ɗauko ta a ringa masa lalasa a haƙurƙuransa da goshinsa da bayansa duk sanda ta fara sanyi sai a mayar da ita ga wutar sai ta sake zaki ta yi jajawar sannan a ɗauko a ringa masa lalas a yinin da tsawonsa ya kai ta shekara dubu hamsin haka zai ta gamuwa da wannan azabar har sai an gama hukunci tsakanin bayi a nuna masa hanyarsa ko ya ta yi je aljanna ko kuma ya zama ma wuta zafi ko ya zama wuta zafi aka ta yara sunan lahi to wanda yake da raguma fa don wancan magana da aka yi akan zinari ne ko azurfa to idan raguma ne ta da mutum amma ya ji ba da zakarsu manzana ya ce haka ba za samu wanda yake mai raguma ba da baya ba da hakkin Allah baya ba da zakka a ciki yana ko da hakki daga hakkin raguman nan ma a ba da dama ga mutane mabukata su ringa tatsa daga gare ta ko a tatsa daga gare ta a basu ranar da take gangarewa ruwa ranar da take zuwa don shan ruwa ita raƙuman nan ita ko idan ranar kiyama ta zo ta sai a buɗe mata a fili karkare wanda yake madaidaici ko wanda yake bandaure a mafi wato a buɗe shi mai raƙuman gare ta sannan ta fi koyaushe kiba ta fi cika ba zai rasa ko da ɗan maraƙi ɗaya a cike ba ta ringa taka shi da afatiya da kafafunta ta ringa cizonsa da bakunanta koda duk da na farko ta gama wucewa sai na karshen kuma su dawo ba san da zai samu kankautawa ko ya shi ta kashi a irin da yake tsawonsa ya kai shekara dubu hamsin haka zai ta ganin wannan azabar har sai an gama hukunci a tsakanin bayi a sannan ya ga tafarkinsa ko dai ya zama aljanna za a kai shi ko kuma ya zama wuta za a kai shi aka ce ya rasulallahi shanu fa da tumakai da awakai manzala sallallahu alaihi wasallam yace haka nan ba a samun ma'abucin shanu ko tumakai ko awakai da zai zama ba a ba da hakkinta daga gare ta sai fa idan rana da ta zo laha sai a buɗe mata a ƙashin fitar da shi wannan mai ita gare ta gare ta a fili wanda yake a tetal wanda yake tsangauri kuma bai rasa komai a ciki duk an haɗa su gaba ɗaya a cikin wa'annan ba mai lankwasashen ƙaho haka nan kuma ba wadda take kunduma ba wadda take mai karyayyen ƙaho ta ringa tukansa da ƙahonta ta ringa taka shi da kofatanta Ibban da na farko suka gama wucewa sai a dawo da ta ƙarshen kuma gare shi a yinin da yake ya kai tsawon shekara dubu hamsin haka za a ce masa sai an gama hukunci tsakanin bayi a nuna masa tafarkinsa ko dai aljanna ko kuma wuta wani hadisi mutum biyar da sun shi buhari muslim abu dawud na sa'i da sun ruwaito a mutum biyar ɗaya ne bai ruwaito shi ba shi ne tirmidhi an karɓo dai daga gare shi abu huraira ya kawo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wanda Allah ya hore masa dukiya yake ba da zakar dukiyar nan da Allah ya hore masa za a turanta masa dukiyar a ranar alkiyama ya zama kumurci ne dige-dige yana da gashi biyu a samansa ko yana da fiƙa biyu a bakinsa wutan wakuhu za a yi masa sakandami da shi ranar alkiyama bila hazama kai sannan ya kama haɓarsa biyu da ta sama da ta ƙasa sannan ya ce in ya dukiyarka in ya taskarka da ba ka fitarwa da zakka sannan manzana ya karanta kan wa'annan da suke rowa da abin da Allah ya ba su na daga baiwarsa su ɗauka rowa da suke wata gwaninta ce suke wa kawunan su. Cutar kawunan nasu suke tare ne babban garin su. Da sannu za a yi musu sakandami da abin da suke rowa da shi ranar alkiyama. Wannan hadisi mutum da ya zato wato shi amma banda abu da Buhari Muslim a Tirmidhi na sa'i su suka wato hadisin. an samu daga abu huraira ne ya ce ya da kafaran mazala sallallahu alaihi wasallama ya zama aka mai da sai na baka da zama halifa bayan manzo wanda suka kafirce daga laraba suka kafirce kuma nuna asali ya ce da abi baka me yasa za ka ce za ka yaki mutane hakika ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce min yaƙi mutane sai sun ce la ila illallah wanda ya faɗa to hakika wannan ya kare kansa da zazzare ne ba zan taɓa shi ba ya kare dukiyarsa sai ko da haƙƙinsa a sai idan shi ne ya taɓa na wani a taɓa shi bayan nan za a kyale shi Allah shi zai masa hisabi Allah shi zai masa hisabi sai na makarta yake wallahi sai na ji wanda ya raba tsakanin sallah da zakka domin ita zakka ita ce haƙƙin dukiya a na su wallahi da za su hana ɗan dukiya ɗaya ƙarami da suke bayarwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama da na yaƙe su bisa hana shi sai na umar yake ya rantsa da Allah ba a daɗe ba da fito wannan magana daga sayyidina Ali Bakar daga masu sayyidina Abu Bakar sai ko ni ma ubangiji ya zamo ya yare zuciyata wato yayin da aka yaye dukiyar mutum na biyu kan da cewa lalle a za a yanki kafiran nan ko ko waɗanda suka ce su sun yadda da musulunci amma ba su yadda su ba da zakka ba ubangiji ya buɗe kirjina da gano haka ɗin sai na gane cewa eh wannan mataki da sayyidina umar yake zai ɗauka a kansu shi ne gaskiya a tsaya a yanke su din ashe wanda yake ba zai ba da zakka ba sai a karɓa da gare shi ko da daga zuciya ne malamai suka ce ko da wajen karɓar daga gare shi sai ya bayi zuwa ya rasa ransa shi ya jawo wa man taraka zakata ukhrijat minhu karhan yanda mai risala yake fada wani hadisi mutum da ne suka ruwaito wannan musulmi ne cikin abinda zakka take wajaba a ciki da kuma abinda zakka ba ta wajaba a cikinsa an kawo daga abi zalim Allah ya kara yadda a gare shi yace na ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace na rantse da ubangijin da raina ya tabbata ga ikonsa ko ba za da sallallahu alaihi wasallam cewa ya na rantse da ubangijin da ba wanda bai sha bauta masa in ba ce ba ko dai yadda manzon Allah ya rantse ba a samun wani mutum da yake yana da raguma ko shanu au ga naman kudu ba sai ko awakai da baya ba da hakkin da baya fitar mata da zakka ko ko an zo masa da wannan dabbobin rana alkiyama mafi girman yadda take yi mafi kibarta ta ringa ta tashi da kofatanta ta ringa kukansa da tsawurinta kusan da ta farko ta kai ta gama wuce shi sai kuma ya ga ranar farkon sun zo masa haka za a kai masa sai an gama sulhi tsakanin mutane wannan hadisi mutum da yana tabbatar shi amma banda abadawu an gaba da gani ta yi lubudire Allah ya kara yadda a gare shi sai wani balarabe ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam daga hijira sai ba za la yake kai kanka hakika sha'anin hijira abu ne mai tsanani kada da raguma kuma ki sadakata da kake fitar da zakata balarabe ne yake kwarai ina da su yace ka je inda za ka aiki da kirki ke aiki da kirki domin ubangiji ba zai tauye ma wani abu ba daga aikinka duk inda ma za ka aiki da kirki to ka je ka ba wani waje inda a nan ne za a ce don kaɗai Allah yake karɓa aikin kirki a da inda aka aiki kirki aka samu shishita tsakanin wuraren a ce aikin kirkin a wannan waje ya fi a wancan waje amma dai a duk inda ba waye ba inda za a tuzanta masa wani hadisi mutum biyar ne da ruwan tushi amma ban da turmuzi kuma nuna abdulaziz halifa adali ya ce zahir ce zakka na wajaba a cikin zinare ko azurfa ko noma ko dabbobi imam malik ya dace da shi a nan ga imamin shafi allah kare shi a gare shi ya sa wajen wa'annan ba zakka a cikin kamar bawa haka nan ba zaka a cikin kamar doki lafazin imamin shafi'i a tabin ummi dukiyar da zaka ke wani ba a ciki shi a kansa a wato ainihin zinare ko azurfa zinare ko azurfa wannan zaka ta wani ba a cikin su sai kuma wani abu cikin abin da ake domawa sashen tsirran ƙasa sai dabbobi na gida sai kuma abin da bawa ya samu a wata ƙasa na daga ma'adini ko kuma binne an karbo daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara yadda a gare shi ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zakka a cikin duk wani noma da bai kai wuce cibiyar ba an saba da gabi huraira Allah ya kare da a gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zakka akan musulmi dangane da bayansa ko dokinsa ko ba wa nawa musulmi ya mallaka ba a cewa ya fitar musu da zakka asalin doki ko da wasai nawa ya mallaka ba a cewa ya fita musu da zakka wani hadisi mutum da mai kyau ruwaito imam muslim da imam ahmad sun fi da hadisi ba a ba da zakka game da bawa sai ko zakkar da kai ita ce ake fitarwa ko da wanda yake bawa ne an kaba daga abu huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi daga jakai akwai zakka a cikin jakai sai manzo Allah ya ce ba abin da ya zo mana ba abin da ya zo min game da yanka a jakai sai ko wannan ayar alfazatu wadda take ita kadai ko ba abin da ya zo min a cikin cewa a fitarwa da jakuna zakka ba a fitarwa da jakuna zakka zakkar da za a fitar musu ita ce wacce ta zo a ayan nan aljami'atu wadda take da tararwa alfazatu wadda ita kadai ta gama duk wata ma'ana ta alheri wanda ya aiki ko da gwargwadon kwayar zarra ne na alheri zai ga sakamakonsa to wanda ya yake ya rike jakan ya zama yana taimakawa ma'abuta bukata da jakan nasa wannan ya ba da zakar jakan kenan ya aikata alheri wanda ba makawa sai ya ga kyakkyawan sakamakonsa wanda ya aikata ko gwargwadon zarra na shari ya rahu an ya raja za a zai ga sakamakonsa imam ahmad da buhari da musulun fuskar waito wannan hadisin an gaba da ma'azin jabalin Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa shi ma'azin jabalin ya aiko ga annabi ya rubuta ga annabi yana tambayarsa da kwarra abubuwan da ba a ci sai suna sanyi su ne mabunkura ƙasa wanda galibi sun fi yin ɗaya a ƙasa sai yake ba abin da yake waje ba a cikin ba abin da yake waje ba a cikin kwarran nan ya sa kamar yadda su tumatir su ne man zaki da makamantar su duk ba zaka musamman ko kuma abin da yake wato ake hako shi daga nan kamar irin su rogo su makani duk ba zaka a ciki hada duwa jamusi ya fi da jisun hakanan bazzaru hakanan dara kuri ya sa abin da ake sama da zaka a musamman malikawa an yi shirin ne kadai wanda suka ce duk noma ma wanda za a fada da shi sai an fita masa da zakka su ne hanafiya ba yanzu shi ne kaurin su wasu malamai a yanzu suka ce su tun da yake yanzu ya koma akan yi noma ba dai daga cikin ishirin din nan ba amma kuma a ganna kuɗi ne masu yawa sai an samu mutum ya noma rake na miliyan ɗari biyar ko fiye da haka mutum ɗaya ta da rufa an ce rake ba zakka a jiki da ce to me zai hana ai a yanzu a koma masabar abuwa ne ba irin a ce to ya fi da zakka tun da ga mabukata da yawa a cikin al'ummar musulmi wanda suke bukatar a taimaka musu da shi ne noma alkama daman yan buhu biyar ya noma a gidansa ma da kyan za ka isa a ce shi ne zai fitar da zakka ne wannan noma na miliyoyi ba su ya fitar ba to shi ne wasu ke ganin ai a yanzu ya zama kenan sai dai a hanga waccan matsalar ta hana ba wanda suka ce su duk noma ma sai a fitar masa da zakka amma dai asali su malikawa wani abu shirin ne kai ake fitarwa da zakka to jefa da ushiri ne yanzu jefa da ushiri ne ne goma zai kasa daya ya fi goma ya fi da kake da goma cikin ɗari zai fita da zakar a cikin raken da ya goma yawwa idan raken da ya zama misali na dubu ɗari ne kuma ya zama da ruwan sama ne an na miliyan ɗari ne ba sai ne fita miliyan goma ba uku ne aka so idan kuma da barruwa ne sai ya fita na miliyan biyar duk da uku ne ko da ya kira kashi biyar cikin ɗari. Shi wannan akan noma ne dai ake yi. Amma shi wannan malamai suka ce sai a bai da shi ai kasuwanci ne wannan suke. Yasa da kan kasuwa za su da ta kasuwanci za su fita ko za ka buɗe mana ba kira wani